بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da wannan yammaci na ranar litinin wanda shine yammacin tara ga watan jumadal akhira shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin ɗaya ga watan Disamba 2025 wannan shine darasi na 365 cikin jerin giyar darussa na littafin Zadul Ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al'imamul muhaddisul mufassirul faƙi abu abdullah muhammad bin abubakarin zura'i a dimashki wanda aka fi sani da suna ibn qayyimil jauziya shekul islami rahimahullah wannan littafi na zadul ma'adi littafi ne na komai da ruwanka dangane da tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wa ala'ali wasallama da al'adunsa da mu'amalarsa da bayani akan yadda ya gudanar da al'amuran rayuwa da addininsu. Malamai suna jinjina ma Ibn Lukaim akan wannan littafi musamman lura da cewa ya rubuta asalin littafin ne a halin tafiya a ƙasar Makka inda ya je aikin hajji da mujawara nesa yake da iyalansa da kuma kayan aikinsa. Allah ya saka mushi da alkhairi. An sanar da cewa akwai jana'iza ta wata dattijuwa mahaifiyarsu Malam Ahmad Mai Wada. wadda aka ce za mata jana'iza nan da awa ɗaya ina jin insha Allah insha Allah za mu samu halin zuwa idan mun tashi yan uwa a sata a cikin addu'a Allah ubangiji ya gafarta mata Allah ya mata rahama Allah ya sa ta huta a nan cikin anguwa ne gidan ɗaya daga cikin ƴaƴanta professor na cikin nan jami'ar ABU din nan Allah ya gafarta mata da sauran mamatan mu idan ba manta ba muna tattaunawa a inda Ibn al-Qayyim yake mana magana akan ɗaya daga cikin hanyoyin mutuwa aure shine alkhul wato khul'i ta hanyar wato mace wacce ta gaba za ta iya zama da miji ba ta nemi ya sauwaƙe mata ta hanyar ta maida masa da kuɗin auren shi ko ta bashi wani abu da dai suka yi ittifaki a kai na kuɗaɗe za mu tashi a inda yake cewa wallazina jawwazuhu ihtajju bi zahiril qur'ani وآثار الصحابة والذين منعوه احتجوا بحديث أبي الزبير أن ثابت بن قيس بن شماس لما أراد خل أمرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته قالت نعم وزيادة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الزيادة فلا قال الدار قطني سمعه أبو الزبير من غير واحد وإسناده صحيح yana magana akan matsalar shin za a iya ƙara wa mace kuɗi sama da abin da ta karɓa na sadaki a wajen hul'i ko ba za a iya ƙarawa ba mutum ya biya sadaki kaza da aka zo hul'i sai wato a ƙara wa miji ba mace ba a ƙara wa miji sai mijin ya ce to sai kin ƙara mana akan abin da na baki ko kuma ni yanzu kaza kawai zaki bani sai zama kaza ɗin nan ya wuce yawan abin da ta karɓa to ya halasta ko bai halasta ba shine muka ji cewa malamai sun kasu gida biyu wallazina jawwazu wanda suka ce ya halasta mutumin da ya bada sadakin 300 ya anshi miliyan 1 ko 800 ko 500 a khul'i ihtajju bi zahiril qur'ani sun yi hujja da zahirin alqur'ani domin Allah ya ce karara cewa wato a me Allah yake cewa وإن خاف ألا يقيم حدود الله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله Allah ya ce mene fala junaha alaihi ma fi maftadat bi aga ma umumi ce babu laifi akan ko menene in suka yi yarjejeniya akai shine zahirul qur'an wa atharis sahaba da kuma maganganu daga sahabbai wallazina mana'uhu wanda suka ce sam ba za a bayar da fiye da abin da ta karɓa ba, ihtajju bi hadisi Abu Zubair. Su kuma sun gaba hujja da hadisin Abu Zubair wanda muka ji a baya, wanda a cikin shi cewa anna thabit ibn qais ibn shammas thabit dan qais dan shammas Allah ya kara masa yadda lamma arada khal amraatihi lokacin da ya so ya matarsa khul'i qalatin qala nabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce ataruddina alaihi hadiqata zaki iya maida masa da gonarsa qalat na'am tace zan iya wa ziyada tace zan iya ƙara mai ma fiye da abin da ya bayar fa qala annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi yace amma ziyadatu fala batun ƙari babu shi kaga walladina mana uken da wannan hadisin suke hujja qala darqutni darqutni yace sami'ahu abu zubairi min ghairi wahidin wa isnaduhu sahihun isnadin shi ingantacce qalu suka ce wal akharu min as-sahabati mukhtalifa maganganun da aka fito daga sahabbai sun bambanta maganganun da sahabbai sun bambanta wasu sun yarda a ƙara wasu ba su yarda ba fa minhum man ruwiya anhu tahrimu ziyadati akwai wanda aka ruwaito ya ce ziyadan nan haramun ne wa minhum man ruwiya anhu ibahatuha akwai wanda aka ruwaito ya ce halas ne wa minhum man ruwiya anhu karahatuha akwai wanda yace makruhi ne kama rawa waqi'un an abi hanifata an ammar ibn imran al-hamadani a cikin musnadu abi hanifa da cikin musannaf na ibn abi shayba an ruwaito cewa daga waqi' daga abu hanifa daga wani mutum mai suna ammar ibn imran al-hamadani al-juhani kenan wanda ibn hibana ya wasaka shi daga baban shi cewa daga sayyidina ali an ali radiyallahu anhu annahu kariha an ya'khudha minha akthara mimma a'taha sayyidina ali yana ganin kyamar mutum ya karbi fiye da abin da ya baiwa mace a lokacin da ya khuli wal imamu ahmadu akhadha bi hadha al qawl kuma al imamu ahmad ibn hanbal wannan yace fatawarsa cewa makruhi ne wa nassa ala al karahati ya fito ƙarar ya ce makruhi ne kamar yadda yake cikin masa'il na alkausaj wa abubakar min ashabihi haka na abubakar cikin abubakar abin nan wato cikin ɗalibai imam ahmad shi ma harrama ziyarata shi ma ya ce haramun ya ce waƙala ya ce turaddu alaiha idan mata bayar alƙali zai sa a mayan mata da ƙarin wannan yana cikin al-mughni na ibnu qudama cikin mujallaji na goma wa qad dhakara abdurrazzaq an ibnu jurayj qala qala li ata'u abdurrazzaq as-sanani a cikin musannaf ya ambata daga ibnu jurayj Allah ya kara masa rahma yace qala li ata malami malan ata'u dan raba ya tambaye ni ya gaya mini kai afwan ya bani hadisi yace atatimra'atun rasulallahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kaga mursali ne domin a tsata bi'i wata mata ta zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa qalat tace ya rasulullah ce ya manzon Allah inni ubghidu zawji wa uhibbu firaqahu ina jin takaici da bakin cikin mijina bana son shi kuma abinda nake so kawai shine mu rabu qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace afataruddina alaihi hadiqatahu allati asdaqaki to kimaishe mushi mana da gonar da ya baki sadaki qalat na'am tace zan mayar wa ziyada mushi qari min mali daga dukiyata mace ba ta san mata ta iya komai wata ta ce ma in kana so ka nuna mata da kake so maka aure ni dai ka sake fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce amma ziyadatu min maliki fala ƙari da kika ce zaki bayar ba a bukata walakin alhadiqatu amma ki bashi gonarsa qalat na'am tace ta fi nono fari faqada bidhalika ala zawji sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mijin ya karba wa hadha haga wannan asari wa in kana mursalan ko da yake hadisi ne mursali fa hadisi abi zubairi fa hadithu abi zubairi muqawwin hadisin abu zubair ɗin can yana ƙara masa ƙarfi wa ƙadarawa ibn jurejin an huma ibn jurejin shi ne ya ruwaito a nan shi ne kuma ya ruwaito ainihin a can ma wallahu ta'ala a wafi tasmiyati subhanahu hul'a fidyatan dalilun ala anna fihi ma'anal mu'awada cewa da aka yi ma hulki aka kira shi da suna fidya abin fansa da Allah ya ce fa in khiftum Allah yi ƙima hududallahi fala junaha alaihi ma fi maftadat bihi kaga an kira shi da fidiya wato abinda mutum zai bayar ya fansa wato a madadin rayuwarta a madadin igiyar aurenta to kiran shi da ake da suna fidiya dalilun ala anna fihi ma'anar mu'awada cewa ana a cikin shi akwai ma'anar musayan services ko musayan masalih wali hadha utubira fihi rida zawjaini tunda har ya zama a ciki akwai yarjejeniya zan bayar ne in karba kamar ciniki ne to daga nan aka tsakuro cewa to sai da yaddan duka biyu wato da mutum zai mace shi za ta ce ta mai hulɗi ya ce bai yadda ba to hulɗin bai zauna ba sai in ya amince domin kamar kasuwa ce ba a siyan kayanka baka ba da consent ba ko mun gani haka inda shi da ce to ni dai na ce ki mun hulɗi in ba ta yadda ba to ko da ya ɗauki wani kuɗinta ya ce a madadin hulɗin da zami ai kina da kuɗi ka za a na riƙe sa matsayin hulɗi to bai yi ba saboda ana buƙatan yarda ɓangarorin guda biyu kamar da a wajen aure ake buƙatar yarda ɓangarori biyu miji ya yadda mata ta yadda waliyanta su yadda Allah samu na fahimta fa'iza ta ƙabala ta ƙayalar hul'a wa radda alaiha ma a kada min ha warta da afil iddati fahallahu ma zalika ta ƙarƙashin wannan sai ga wani reshe kuma idan suka janye hul'in bayan an yi hul'in ana ta rigima ba a fahimci juna ba aka kai ga hul'i kuma bayan an ba da hul'in kuma kasan ko miji da mata wakar afda ba azu ila ba kawai kuma sai wani abu ya gangaro kuma suka fahimci juna to ai ke ce kai ne ai dama kai ne to shikenan mu yi hakuri mu zauna ku saboda ya'yan mu kaza kaza kaza to sai shine waradda alaiha ma akhadha minha ce ni ga yana ma na miki tarsa din kudin ki na fasa hul'in nan wartaja'aha fil iddati ya nemi ya dawo da ita kafin ta gama idda ya zo mana magana akan iddata jini ɗaya ko tsarki ɗaya fa hallahu ma zalika ko za su iya yin haka kamar yadda idan saki ne za su iya yin kome shine ce mana'ahul a'immatul arba'atu wa ghairu al-imam Abu Hanifa da Malik da Shafi'i da Ahmad da wasunsu suka ce babu magana kome a irin wannan auren inda ya riga ya shi kuɗi shi ke wa ƙalu suka ce ƙadbanat minhu bi nafsil hul'i da zaran an yi hul'i to ɗaya yake da saki uku wanda aka yi aka gama idda wa zakara abdurrazak an ma'amarin an kata da an sayi musayyib annahu qala fil mukhtala'a malam sa'idu yace in sha'a an yuraji'aha falyarudda alaiha ma akhadha min hafil idda fatawashi kuma yace idan miji ya so ya dawo da ita sai mayan mata abinda ya karba a gunta amma kafin ta riga ta gama idda wal yashhad ala raj'atiha sannan ya kafa shaida cewa to fara dawo da matata da makai kudi qala ma'marun ma'mar yace wa kana zuhri yaqulu mithla zalika zuhri ya kasance yana fadan irin wannan fatawar yana cikin musannaf na Abdurrazzaq wa qala qatada qatada yace wa kana al-hasan yaqulu al-hasan shi kuma al-basri yana cewa la yuraji'uha illa bi khitbatin bai yiwa ayi kome koda ana cikin iddar ta far kafin ta jini ɗaya ko tsarki ɗaya wanda aka yi wa hul'i ba za a iya dawo da ita igiya aure ba sai an yi sabon neman aure da sabuwar siga da sabon sadaki da shaidu shine labil khitba wani kauli sayyid ibn musayyib wa zuhri wajhun daqiqun min al-fiqh wa latiful ma'akhadhi tatalaqahu qawaid al-fiqh wa usulihi bil qabuli wa usuluhu bil qabuli shi kaga wannan magana ta zuhri da wannan magana ta sayyid dan musayyib wace ce magana sa'idu da yake cewa sa'idu ya ce lahu an yi raji'aha ko zuri kuma ya ce mene ya ce yana faɗan irin magana sa'idu shi to wannan magana saɓanin magana a imatul arba'adin can tana da fuska mai zurfi da wani macira mai ban sha'awa a cikin fiqh wanda ya dace da qawaid na ilimin usul fiqh wala nakara tafi babu abin kyama a ciki ghaira annal amala ala khilafi amma kuma ba da ita ake aiki ba haji wani zance ku a fiqhance a theory a nazariya ta fiqh magana tana da hujjojin da za a iya goyen bayanta a ce zai iya mata raja'a amma kuma malamai ba sa aiki da wannan saboda duk mazhabobi sun tafi akan akasin haka yace saboda mene fa innal mar'ata ma damat fil uhudati fa hiya fi hafsi don mace matuka tana karkashin uhudan mutum bata riga ta tsinke daga igiya auren sa ba domin a cikin wannan yanayin har yanzu tana karkashin ikon sai to har yanzu tana da yana da dama akan ta wayalhaquha sarihu talaqihi almunjizi inda ba'ifati minal ulama wanda wasu malamai suna ganin a lokacin ma da zai ƙara wani saki sakin zai tabbata a kanta fa idza taqayala aqdal khul'i in suka ce bari su janye wannan khul'i wa taraja'a ila ma kana alaihi su koma abin da suke na aure bi taradihima da yarjejeniyarsu lam tamna qawaidu shar'i zalika ka'idojin shari'a ba su hana haka ba kamar yadda idan mutum yana da mata tana gidan shi tana idda in ya mutu za ta mai ta kaba ta ci gado in ta mutu zai ci gadonta muharram mijinta ne shi har yanzu ita matan shi ce in matan shi hudu ne ya saki daya tana cikin idda ba zai iya wani aure ta gama idda domin yi aure na matan shi zama biyar to haka kul'i ma a gun malamai in dai bata gama idda ba to waɗannan ƙa'idojin na iya gudanuwa a kan shi, amma ba da su malamai ke aiki ba, saboda za ka zo ka ji wajihin kuma abinda malamai suke kallo, hul'i wani abu ne tsakankani, tsakanin fasku da tsalaku, tsakanin saki da mutuwar aure ko warware aure. Wannan kuma dama ana magana su ne a cikin usul fiki a cikin al'ashibahu wannan za'in, dama abin da ke taso da su idan wasu masail far'iyya sun taso mace ce an mata khul'i kawai sai mijin ya fadi mutu tana cikin bata bata idda ba bata gama iddata ba to maganar gado za ta taso da takaba mace ce an mata khul'i kawai sai wani ya zo ya nemi aurenta a cikin neman aure shin yayi neman aure a cikin idda misali mace an mata khul'i sai ta yi tsarki guda daya shin ta fita daga uhudan miji ko bata fita ba to da ake gane waɗannan shi ne da duba da me ya fi yin kama shi kuli ya fi kama da saki ko ya fi kama da aure wanda aka warware shi kaman auren da bai ɗauri ba kan mutum ya auri ƙanwashi ko ya auri mace a idda ko ya auri wata ainihin muharramarsa ko ya aure babu izinin wali ko mun gane irin na ba to daga nan ne malamai suke wannan magana da haka ji ya ce yana da wajihi da yayi kama da abin da za a ɗauka فإن المرأة ما دامت في الأهدة أوكي وهذا بخلاف ما بعد الإدة أما هذا سبع وباين إدة فإنها قد صارت منه أجنبية محضة باين إدة تازم متى أجنبة باب شي باب وتدنغنتك الأكانس فهو خاطب من الخطاب نداو نما أورنت تتيني دقتكين زوراوا ويدل على أن على هذا أن له أن يتزوجها fi iddatiha minhu bi khilafi ghairi wannan abin da ke nuna wannan shine shi yana da damar ya sake aurenta a cikin iddar take mishi amma wannan shi bai da wannan dama fasl wa fi amrihi sallallahu alaihi wasallam al-muqtala'a an ta'attadda bi haidatin wahida nabi sallallahu alaihi wasallama ya umarci mai mai ainihin wato khul'i ta yi idda ta hanyar haila daya an sake ta to da zaran jini ya zo ta tsarkaka shi kenan aure ya ƙare gaba ɗaya dalilin ala hukumai wannan idda ƙwaya ɗaya dalili ce akan hukunci guda biyu a haduhuma hukunci na farko annahu la yajibu alaiha salasu hiyad ba sai ta yi ƙur'i uku ba bal takfiha haidatun wahida haila ɗaya ta isa wa hadha kama annahu sarihu sunna wannan kamar yadda yake karara a cikin sunna gashi mun ji fa huwa madhhabu amirul mu'minina Uthman ibn Affan wa Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab wa Rubayy bint Muawwidh wa ammiha wa huwa min kibari sahaba yace kamar yadda muka ji shi a cikin sunna ha kuma shine mazhabin Usman dan Affan radiyallahu anhu kuma shine mazhabin Abdullahi dan Umar dan Khattab radiyallahu anhuma kuma shine mazhabin Ar-Rubayya binti Muawwid wannan daliba Aisha radiyallahu anha wa ammiha da kuma baffanta wanda ba faɗi sunan shi ba huwa min kibari sahaba sahabi ne babba wala yu'rafu lahum mukhalifun minhu ba san wani sahabi da ya saba masahabbai a wannan bagiran ba kama rawahu al-Layth ibn Sa'd an Nafi'in مولى ابن عمر أنه سمع الربيع بنت معوذ ابن أفراء وهي تخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنها اختلعت من زوجها كما يدى الليث ابن سعد يرويته دقى نافع مولى عبد الله بن عمر دقى الربيع ابن بنت معوذ دقى أفراء بنت معوذ بن أفراء شيوا تابد labari ga Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu cewa ta yi wa mijinta khulqi a zamanin halifancin Uthman dan Affan radiyallahu anhu sai baffanta dan uwan mahaifinta yazo gun Uthman da yazo gun Usmana sai yazo yace fa qala lahu yace inna ibnata mu'awwidin ikhtala'at min zawjiha al-yawm yata yar gidan dan uwana ta yi wa mijinta hul'i, afa tantakilu ko zai yi ta bar gidanta dawo gidanmu? Fakala Usman, sai Usman ya ce, da tantakil, ta iya ta bar gidan, wala nira sa bai nahu babu gado tsakaninsu, domin wani auren mutu aure ne, wala iddata alaiha, ba kuma ta da idda illa annaha la tankihu, amma ba ta iya aure ba, hatta ta haida haidatan sai ta yi haila ɗaya. khashiyata an yakuna biha hablun dan tsoron ya zama cewa kat tana da ciki akai dan wani gidan wani saboda wannan haila guda ɗaya ba idda bace kamar istibra'i fa qala abdullah ibn umara sai ce gabla dan umar fa usmanu khairuna wa a'lamuna aka bashi wannan labarin ce to shikenan dashi yana cewa sai an yi jini uku ne amma da ga mishi ga abinda halifa ya faɗa a zamanin sayyidina Usman sai ce shikenan sayyidina Usman ya fi mu alkhairi kuma ya fi mu ili kaje yadda magabata suke da girmama na gaba da suke ba zai ce tun daga abinda shi yake gani bari kawai ya bid'antar da sayyidina Usman ko ya ci mutuncin shi ko ya yarfar da zancen shi ya raina shi ya ce to fa Usmanu kaga sayyidina Usmanu khairuna ya fi mu alheri Musa Abdullahi dan Umar wa a'lamuna kuma yafi mu ilimi duk da fasu Abdullahi dan Umar sun fi shi yawan hadisi sun fi shi zaman karantawa zaman dirsha amma wannan chance ne suka samu ba da sun fi shi ilimi ba Allah ya kara musu daga baya wannan asari ne sahihi yana cikin musannad na Abdurrazzaq da Ibn Abi Shayba yana cikin kuma muhallat Ibn Hazm wa dhahaba ila hadha al-madhhabi Ishaq ibn Rawiya al-imamu ishaq bin rawiya Allah ya gafarta mishi shi ma mazhabin shi kenan wal imamu ahmad fi riwayatin ahu da imamu ahmad a cikin wata riwaya ta shi wa ikhtaraha shaykhul islam ibn taymiya haka na ibn taymiya shi ma abin da ya zaba kenan haka na shi kanshi ibn al-qayyim duk muka ganin suna nan ko dai a cikin wancan wuri da muka ambata muhallata ibn hazm da littafin abin nan tarihul madina na ibn ibn shabba da abun abul jahmi a cikin juz'u juz'u nashi da a cikin littafin fatawa majmu fatawa ta ibnu taymiya mujallal 32 da 33 da shi kan shi ibnu qayyim a cikin tahzibus sunan sharhin sunan abi daud dukkanin su sun tafi zuwa ga wannan mazhabi zuwa ga wannan cewa ba ta da idda amma za ta yi istibra'i jini daya ba ta da gado ko da a ce ya mutu a wannan kwanakin قال من نصر هذا القول wanda suka goyi bayan wannan magana suka ce huwa muqtada qawaidish shari'a shine abinda ka'idojin shari'a suke hukuntawa fa innal iddata innama ju'ilat thalath hiyadin liyatula zamanar raj'a idda an saka ta ta zama haila uku ne saboda a samu tsawon zamani wanda a cikin shi za a iya yin kome aƙalla wata uku ko kwana saba'in ko wani abu makamanci haka da gwargwaro yadda masu ke yin hailarta ko tsarkinta a duk da bayan haila ɗaya an tabbatar da babu kuma a mahaifarta amma an ba su chance ta sake yin haila ta sake tsarki ta sake haila ta sake tsarki saboda wataƙila a cikin wannan lokutan nan lata dalila alallah yi su ba da zalika amra amma shi wannan aure wanda ya rubuta irin wannan dutse hannun riga ba a tunanin gyara dama aure idan shi miji ne ya ga an masa laifi ya yi fushi ya saki shi ne al'adance yakan zama horo har sai a dawo a shirya amma aure na kul'i wanda mace ce take ganin bala'i ya bala'i ko ƙiyayya ta ƙiyayya har ta fito firi falo ta ce ba na so a raba mu kawai ha'a kai ga kul'i ko ka taɓa tsammanin za a dawo lafiya ana cewa ma kul'i za ta yi ihu ta kama rawa tana ta sa waka tana rawa tana murna cewa ta samu yancinta to wannan zai wuya a samu kome saboda da zarar an yi idda jini ɗaya ko tsarki ɗaya to ya wadatar kowa ya kama gaban shi Allah ubangiji ya sa albarka zaman da aka yi yace fa in fatarawa az-zawj ko إنما جاء إلى ثلاثة هي ذي الأولى زمن رجع فيتروى الزوج فيتروى الزوج ويتمكن من الرجعة في مدة العدة مدن يداو cikin hayyacin shi ya tarawa a hankali ya manta ko ya tunanin wasu alkhairai ko ya shirya wa rayuwarsa cewa za su dawo su zauna wa ya tamakkanu min arja'ati fi muddatil idda ya samu halin yi mata komai a wannan tsawon lokaci fa idan lam takun alaiha raja'a to tunda ya zama babu kome falmaqsudu abinda ake nema a khul'i mujarradu bara'ati rahimiha min alhaml tabbatar da cewa babu da a cikin mahaifarta wadhalika yakfi fihi haidatu haila ɗaya ta isa a tabbatar da wannan kalistibra'i kamar da ake istibra'i qalu masu ra'ayi suka ce wala yantaqidu hadha alaina wala yantaqidu hadha alaina bil mutallaqati thalatha kada wani ya ci gyaran mu ya ce to ai wanda aka saka uku ita ba ta da raja'a me yasa aka ce ta haila jini uku fa inna baba talaqi ju'ila hukmu la iddati fihi wahidan ba'inatan warja'iyya domin shi babun saki an riga an sanya cewa wato haila a cikin shi ko idda a cikin sa jini uku ce sawa'un sakin nan me kome ne ko mara kome qalu suka ce wa hadha dalilun ala anna al-khul'a faskhun kazakrishin magana wasu wannan magana suka ce wannan shine hujjar su akan cewa shi khul'i mutbacin aure ne ba saki bane walaysa bi talaqin ba saki bane oh mazhabun ibn abbas wa usmana wa ibn umara wa rubai'i wa anniha wadannan malaman duka cikin sahabbai sayyidina usman radiyallahu anhu sayyidina ibn abbas radiyallahu anhuma sayyidina abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma wa rubayya radiyallahu anha wa ammiha da baffanta din nan dukkanin su mazhabin su kenan kamar da asaran su sanan a cikin sunan na na addar qutni littafin muhalla ta ibn hazm cikin mujalladin ta goma wala yasihu an sahabiyyin annahu talaqun albattata cikin sahabbai ba a samu wanda yake da fatawa a mazhabin shi cewa kome a cewa kul'i kome ne ba saki bane فروى الإمام أحمد أن يهي بن سعيد عن سفيان عن أمر عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهم أنه قال الخلع تفريق وليس بطلاق وانا abin da aka fi kenan daga ibnu abbas kamar da ke cikin muhallata ibnu hazm cewa al-khul'u kaga khul'i tafriqun raba rabawa ne walaysa bi talaqin ba saki bane wala kar abdurrazzaq a cikin littafin bai haƙi kenan kuma da sunan Nasir ibn Mansur Abdurrazzaq Sanani an Sufyana an Amrin an Tawus anna Ibrahim ibn Sa'd ibn Abi Waqqas sa'alahu ya tambaye shi an rajulin game da mutumin da tsallaka mar'atahu tatliqataini ya saki matarsa saki biyu thumma khatala'at minhu ana cikin idda tace dan Allah ni bari ma ne maka kulli kawai duk a hakura da auren nan gaba daya bari ai mai gaba daya haihuwa da hanji a yankiwa to aka yi hul'in nan ko zai iya dawa ya aure ta kaga akwai saki biyu akwai hul'i guda ɗaya in ka kirga hul'in nan a matsayin saki kaga an yi saki uku kenan ya zama ba'i in ba saki bane to akwai komi kaji irin lazumin zan tuka ko qala ibn abbas ibn abbas yace na'am yace kware akwai komi ba saki ba zakarallahu talaqa fi awwalil ayati wa akhiriha wal khul'a baina zalika ka duba ka ji irin zurfin fikirin ibn abbas me yasa khul'i ba saki bane saboda sunan su daban ambatansu daban a aya guda da aka ce at-talaqu marratani fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsani saki ana yin shi ne so daya a sake yi so daya shine at-talaqu marratani marratan ba'da marra in akai haka fa imsakun bi ma'rufin a rike aure cikin mutuntawa aw tasrihun ko kuma a sallame ta bi ihsanin da kyautatawa sai Allah ya ce mene wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an baya halasta an ka saki mata ka ce bari ka kwace duk abin da ka bata Allah ya ce illa an ya khafa Allah yuqima hududallahi sai in suna jin tsoron shi mijin da matar suna da yaqinin ba za su iya tsira dokokin Allah ba sabani yayi tsakankanin su sanar sirga sun biye wa shedan to sai Allah ya ce fa in khiftum Allah yuqima hududallahi in sun tabbatar ba za su iya bin dokokin Allah ba shine mene fala junaha alaihi ma fi maftadat bi babu laifi ta yi makanta ta yanci kanta ka ji sa'an alaƙu martani ko aka zo tsakiya aka ambaci hul'i sai kuma Allah ya ce tilka hududullahi fala ta'taduha kuma ya ta'ada hududullahi fala yakum zalimuna sai Allah ya ce mene fa in talaqaha kaga shine at-talaqu zikr talaqu fi awwal al-aya wa fi akhir al-aya وذكر الخلق بينهما فدل على أن الخلق شيء غير الطلاق kaka da mutum yayi kulki daya to bai yi saki ba hayo in an dawo har yanzu igiyar su uku ya taba yin saki guda biyu sai ya kulki mata shi wata zama ba ina gare shi ba har yanzu yana da sauran igiya daya shine fikin ibnu abbas din cewa kulki ba talaq bane hul'i fashu ne ba za a lissafa shi a matsayin talaki ba za ka wala mashi hukuncin talaki ba ka ji magana ta shi fiqhu ne wannan mai kyau kwarai da gaske fa in qila idan wani ya ce kaifa taquluna innahu la mukhalifa liman dhakartum min as-sahabati ya za ku ce babu wani sahabi da ya saba waɗannan sahaban da kuka ambata wa qad rawa hammad ibn salama an hisham ibn urwa an abihi an jumhana an na umma bakarata الأسلمية آه الأسلمية كانت تحت عبد الله بن أسيد واختلعت منه cewa ai akwai asari wannan sai yana cikin yana cikin yana cikin muwadda muwadda ta Qanabi da muwadda ta Muhammad ibn al-Hasan ash-Shaybani su da suka rawaito ta suka rawaito wannan asarin a cikin muwadda su cewa daga Jamhan Jumhan wannan Jumhan mutum ne majhuli sunan mace ne ma jumhan anna umma bakarata al-aslamiya ita ma wannan umma bakara din majhuliya ce kanat tahta abdullahi ibn usayd tana karkashin wani mutum mai suna abdullahi dan usayd wa ikhtala'at minhu sai ta nemi ya sahale mata ta biya shi kudi bayan sun yi khul'in kuma fa nadima sai suka dawo suka yi nadama suka shirya fartafa'a sai suka ɗaukaka zance suka kai gun alƙali gun shugaba ila Usman ibn Affan ranka yade mun yi khul yanzu kuma muna so ba mu komai mun sulunta kanmu fa ajaza zalika yace ba komai Allah ya ci gaba da ba ku izra ta gai wa qala yace hiya wahidatun ta fa saki da ne to kaji shi yanzu ya lissafa shi a matsayin mene saki illa an takuna sammat shay'an sai dai in sanda ta baka kudin da ce na baka ne wannan kul'i ne a madadin saki uku duka in ka yadda ko wadda suke biyu in ka yadda shine wa in sammat shay'an fa huwa alama sammat in ta sharɗanta cewa saki ɗaya ko biyu ko uku to ya tabbata haka ne yadda ta faɗa kaji wannan yana cikin ma muna musnad shafi'i da sunan kubra na baihaqi amma dai isnadin bai tabbata ba wa zakar ibn abi shayba qala haddathana ali ibn hashim an ibn abi laila an talha ibn musarrif an ibrahim an-nakhai an alqama an ibn mas'ud qala hakanan ibn abi shayba ya kawo a cikin musannaf daga ali ibn hashim ali ibn hashim al-kufi babban malami ne cikin malaman kasar kufa kuma babba cikin yan shi'a sanannu irin waɗanda ake ansar riwayar su saboda shi'ar su ba bid'a ce mukaffira ba shi'ar su ba ta kira zuwa ga bata bane shi'ar su kawai ta fifita sayyidina ali ne akan usman duk da ita ma bid'a ce amma malamai na hadisi suna rantsa ido akan ta kuma da aka ga wannan Ali ibn Hashim yana da hadisi a cikin Muslim da Sunan al-Arba'a sanan daga cikin ɗaliban shi akwai al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya karatu a gaban sa da shi da Hayy ibn Ma'in ya rasu shekara ta 181 shine a ya ruwaito an wane ne an ibn Abi Layla daga Abdurrahman ibn Abi Layla to kaga Abdurrahman ibn Abi Layla malamin qira'a din nan a wajen hadisi yana da rauni an talha ibn musarrif talha ibn musarrif abin nan alyani al-kufi yana cikin rijalus sita ma shi wannan daga malam ibrahim an-nakhai babban malamin nan cikin malaman kasar kufa daga alqama ibn waqas shi babban malamin cikin malaman kasar kufa cikin mukhadramai daga malamin su malamin kasar kufa gaba ɗayanta ibn mas'ud radiyallahu anhu qala ibn mas'ud yace la takunu tatliqatan ba'inatan illa fi fidyatin au ila'i ya ce ba ta kasancewa wato saki ya tafi gaba ɗaya ba'i sai in fidyatar sai in saki ne ta hanyar ya sunan shi hul'i au ila'i ko kuma saki ta hanyar ila'i shine miji ya ƙaura cewa mata ya mata yaji har a kai tsawon wannan lalazi na yi lullamin nisa'i da rabasa arba'ata ashirin ko haka wata hudu warwe an aliyin ibn abi talibin hakanan abdurrazzaq ya sake kawowa daga da abi talib fa haula'i thalathatun kaga ga mutane uku min ajilla'i sahabati radiyallahu anhu cikin manyan sahabbai na farkon su shine wancan abdullahi ibn usayd sannan afwan isa abdullahi ibn ibn usayd sayyidina usman da kuma na ibn mas'udin ga sayyidina ali kila sai a ce ma wanda ya kawo wannan la yasihu hadha an ahadin minhu wannan karatun bai inganta daga ibn mas'udin ba bai inganta daga sayyidina ali ba bai inganta daga ibn abba daga sayyidina usman ba radiyallahu anhum ajma'ina amma asar usman radiyallahu anhu fata'ana fihi al-imam ahmad wal baihaqi wa ghayruhuma al-imam ahmad da baihaqi da waninsa sun soki wannan asari qala shaykhuna malamin mu ibn taymiya kenan ko yace wa kaifa yasihhu an Usmana ta ina zai inganta daga Usman wa huwa la yara fihi idda bayan yace babu idda ta ya zai a ce yace saki ne bayan yace babu idda wa inna ma yarasib yaralistibra'a fihi bihaida yana ganin ne za a yi tsarki ta za a za a tsarkake mahaifa ta hanyar wato jini guda falau kana inda hu talakan la aujaba fihi iddata da yana mushi kallon saki da yace ayi idda wa juhman الراوي لهذه القصة عن عثمان لا نعرف بأكثر أنه مولى الأسلميين oke juhman din nan sunan maza ne ke babu wani abu da aka sani a kansa sai kasancewar shi kawai wato bararren bawa na al-aslamiyyu wa amma asaru ali ibn abi talib fa qala abu muhammad ibn hazm ibn hazm da ya kawo shi sai ya ce ruwina min tariqil la yasihu an ali radiyallahu anhu an ba mu karatu ta wata hanya da bata inganta ba zuwa ga Aliyu Allah ya ƙara masa yadda wa amsaluha wata ta dan fadan galmi galmi ta saukin matsala asar ibn mas'ud ala su'i hibb ibn abi layla shine asar din ibn mas'ud in banda kasancewar ibn abi layla abdurrahman yana da hadda mara kyau thumma ghayatuhu in kana mahfuzan an yadulla ala anna talaqata fil khul'i taqa'u ba'inatan la anna al khul'a yakunu talaqan ba'in in ma ya inganta abinda za a ce shi ne shi wato saki a hul'i in an yi shi to ba'ini ba wai cewa wato hul'i saki ne ba'ini ba ai abin da ya masu da yake cewa babu yadda za a yi kai saki lafazi guda ya zama ba'i amma idan kai hul'i to shi ba'ini wato shi hul'i ya ɗaukan hukuncin ba'ini da an yi guda ɗaya amma ba ana nufin shi wato a saki ne ba wa bainal amrayni farqun zahirun akwai bambanci wanda yake mabayyani a ciki wallazi yadullu ala annahu laysa bi talaqin anna Allah subhanahu wa ta'ala rattaba ala talaqi ba'da ad-dukhuli allazi allazi lam yastawfi adadahu thalathata hakan abinda ke karuna cewa wato ba saki bane shine Allah madaukakin sarki ya sanya hukunce hukunce akan saki wanda aka yi bayan an tare wanda yake da idda sananniya hukunce hukunce waɗanda wannan kul'i da dake su ba kulluha muntafiyatun anil kul'i hukunce hukunce nan duka sun keɓanta sun nisanci kul'i ahaduha na farko anna zawja ahqqu bir raj'ati fi kaga shi saki wal qulatu inna haqqu bi raddihinna fi zalika miji yana da yancin ya maida matarsa duk sanda yake so matukar bata gama yidda ba wasani na biyu annahu mahsubun min as-salat cewa shi sakin nan na farko ko na biyu za a kirga shi a cikin saki na igiya uku da miji ke da shi fala tahillu ba'da istifa'il adadi illa ba'da zawjin wa isabati idan mutum ya saki ya cika saki guda uku to mata ba ta halasta gare shi ba illa ba'ada zaujin sai ta yi wani auren wa isabatin kuma sai mijin ya tare da ita asalisu na uku annal iddata fihi thalathatu quru idda a cikin watin saki to qur'i uku ne shin qur'in nan wato tsarki ne ko haila mahallin sabani wa qad sabata bin nass wal ijma'i annahu la raja'ata fil khulq mun tabbatar da kuma a cikin khul'i babu komai mutum ya shi kudi sanai ce na dawo da ke wa sabata bis sunnati wa aqwali sahabati anna al-iddatu fihi haylatun wahida kuma kun ga mun ji cewa haila shi idda shi haila daya wa sabata bin nass jawa zuhu ba'da talqatayn kuma ya tabbata a nasi cewa za a iya tabbatar da shi a yi shi bayan an yi saki biyu wa wuqu'i sabisatin ba'da kuma daga baya a zo a yi saki na uku kaga wannan ba saki bane shikenan وهذا ظاهر جدا في كونه ليس بطلاق wannan zahiri ne karar akan cewa kul'i ba saki bane qala subhanahu Allah yace at-talaqu marratan saki ana yin shi ne karo biyu fa imsakum bi ma'rufin to daga nan a rike cikin kyautatawa aw tasrihun bi ihsani ko kuma a saki cikin girmamawa da mutuntawa wala yahillu lakum baya halasta gare ku an ta'khudhu ku karba mimma ataytumuhunna daga abin da kuka ba su shay'an wani abu illa sai dai an ya khafa in suna jin shakka suna da yaqinin la yuqi Allah yuqi ma huddallahi ba za su yi dokokin Allah na mutunta juna da biyayya da da'a da zaman aure ba fa in banna aw fa in khiftum Allah yuqi ma huddallahi idan aka san cewa ba su tsira hukunce hukuncen Allah ba fala junaha alaihi ma fi maftadat bi babu laifi gare ta ta fanshi kanta zuwa ƙarshen aya cikin sautul baqara tilka hududullahi fala ta'tuduha wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimuna fa in talaqaha ba'du fala tahillahu fa in talaqaha fala tahillahu min ba'd hatta tankiha zawjan ghayra ko to sai ce wa hadha wa in lam yahtass bil mutallaqat tatliqatayn wannan duk da yake bai keɓanci mace mai wadda aka sake ta so biyu ba فإنه يتناولها وغيرها ita aka ambata a talaku maratan to ya shafe ta kuma ya shafi watanta wala yajuzu an yauda damiru ila man lam yuzkar bai yiwa a ce damirin ya koma ga wanda ba ambata ba wa yukhalla minhu almadhkur wanda kuma aka ambata a ce bai shafe shi ba bal imma an yahtassa bisabiqi aw yatanawaluhu wa ghayruhu ko dai yake ɓanta da wanda aka ambata shi ne ita mata da aka ambata an sake ta ko kuma ya shafe ta ya shafi waninta sun maƙala sannan Allah ya ce fahimta allaka hafa la ta hilu lahu min ba'adu wa hada ya tanawalu man tulliqat ba'da fidyati wannan ya shafi wanda ma aka saka bayan fidya din wa talqataini da kuma saki biyu an kai tsaye li annaha hiya al-madhkuratu domin wadda aka saka ita aka ambata fala budda min dukhuliha ta tallaf dole ta shiga cikin lafazin wa hakaza fahimat tarjumanul qur'ani alladhi da'alahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ayu alimahu Allah ta'wil alquran wannan shine fahimtar ibnu abbas mutumin da annabi sallallahu alaihi wasallam shi addu'a Allah ya fitar da shi ma'anar qur'ani wa hiya da'watun mustajabatun bila shakk addu'a ce karbabbiya babu shakka akan ta annabi ne yayi ta ba a shakka akan Allah ya karbe ta wa idza kanat ahkamul fidyati ghayra ahkamit talaqi to in ya zamana mun fahimci cewa hukunce hukuncen fidya daban da hukunce hukuncen saki dalla ala annaha min ghairi jinsi to kenan ba dai suke ba fa hadha muqtadan nassi wannan shine abin da karatun ya nuna wal qiyasi da ka'idojin ilimi wa aqwalis sahabati da manganin sahabbai thumma man nazara ila haqa'iqil uqudi wa maqasidiha wanda kuma tsaye kalli menene reality na waɗannan yarjejeniya da ake kullawa na aure ko saki ko hul'i wa maqasidiha da manufofinsu duna alfaziha ba wai lafazin ba kadai ya uddul khul'a fas khan bi ayi lafzin kana hatta bi lafzin talaki to waɗannan suna kallon cewa kul'i lalacewa aure ne koda kuwa an furta shi da lafazin saki wato koda cewa ta yi ga kuɗin sadakinka ka ce ka saki sai ya karɓa shi to ki ji na saki to koda an furta lafazin saki amma dai haƙiƙaninsa lalacewa aure ne ya fi saki nauyi wa hadha ahadul wajhaini li ashabi ahmada ce wannan shine ɗaya daga cikin fuskoki biyu a gun malaman mazhabin Imam Ahmad ibn Hanbal wa huwa ikhtiyaru shaykhina shine zaben Ibn Taymiyyah a cikin Majmu'ul Fatawa mujallad na 32 wa hadha zahiru kalami Ahmada kuma shine zahirin magana Imam Ahmad ibn Hanbal wa kalami Ibn Abbas wa ashabi da maganar Ibn Abbas da ɗaliban makarantarsa قال ابن جريج أخبرني أمر بن دينار أنه سمع إكرمة مولى ابن عباس يقول ya ji ikrima wannan bararren bawa gidan ibnu abbasin yana cewa ma ajaza hulmalu falaysa bi talaqin duk auren da kuɗi ne suka raba shi kuɗi aka mayar aka raba shi to ba saki bane qala abdullahi ibn ahmad a cikin masail yace ra'aitu abi kana yadhhabu ila qawl ibn abbas babana imam ahmad kenan ya kasance yana tafiya akan tafarkin ibnu abbas a wannan zance wa qala amrun amru yace an ƙawusin an ibn abbasin alkhul'u tafriqun wa laysa bi talaqin khul'u raba aure ne ba saki bane wa qala ibn jurayj an ibn tawusin kana abi la yara alfida'a talaqan wa yukhayyiru babana ya kasance baya ganin wato khul'i a matsayin saki wa yukhayyiruhu kuma yana ba miji zabi ko ya yadda ko ya amince ko ya ki amincewa ba za a yi ba sai da amincewarsa ومن اعتبر الالفاظ ووقف معها wanda ya tsaya ya kalli lafuzza kadai ya kuma tsaya akan su wa atabaraha fi ahkamil uqudi yace a kula da me aka fada wadancan wanda suka kula da makasadi da yayin manufar da mace ke nema da bayar da kuɗi ta ce a sake ta aga makasid kenan wasu kuma wanda su suka ce to mutuwa aure ne wanda kuma suka kalli meye lafazin da mijin ya furta bayan ya aishi kudin lafazin saki ne ko ja'alahu bi lafzi talaqi talaqa suka ce inda yace na saki ki to sunan shi saki saboda yana iya yin kome za a yi sabashi a cikin saki wa qawaidil wa qawaidil fiqh wa usuluhu tashhadu anna al mar'iyya fil uqudi wa haqa'iquha wa ma'aniha la suwaru haqa'iquha wa ma'aniha la suwaruha wa alfaduha wa billahi tawfiq ya ce amma dai ƙa'idojin usul abinda suka ce abinda suka ce a damu da shi a lokacin wato harkar yarjejeniya da ƙullaceceniya shi ne a damu da makasi ba da alfazu ba idan misali a cikin ciniki a cikin aure a cikin yarjejeniya a cikin bashi a cikin sulhu duk abin da za irin wannan me aka zauna za a yi to wannan makasadin shi duk lafazin da mutum ya furta ma da shi za a amfani ma'anar misali yanzu wajen saya da sayarwa sai amma sai wani ce to na bar maka kaga lafazin na bar ma ana ta ciniki siyan mun da motar nan miliyan uku a'a ka ƙara to na ƙara miliyan na ƙara dubu ɗari to shikenan na bar maka ita kallin lafazin na bar maka ita zai ɗauka ma'ana kyauta ko zai ɗaukar ma'anar kyauta aha amma tunda ba zaman kyauta aka zauna ba zaman ciniki aka dauka to sunan shi ciniki to haka ga kuɗi ni dai ka sahale muna auren nan ya ishe ni to kawo shi kenan sai ta bashi kashi ko ya ji burin wani babban alat miliyan biyu ko sai ce to ba na takarda ta saboda na je gida in nuna shida sai ce to ya rubuta mata takarda ya bata to yanzu wannan takarda kaga abin da ke cikin ta lafazin saki ne ko amma ma'anar shi khul'i ne shine al-ibratu bil maqasid a ra'ayin wasu malamai wannan kuma suka ce al-ibratu bil alfaz shine sai kina maka shi yana goyen bayan masu cewa lalle maqasid ake bi ba alfazu ba ina fata mun gane wannan wa mimma yadullu ala hadha da gaskiya abin da ke nuna wannan annabi sallallahu alaihi wasallam amara sabit ibn qais ibn shammas an yutallika imra'atahu fil khul'i tadliqata aga annabi yace kace ka sake ta duk da sunan shi khul'u وما هذا امرها ان تعتد بحيلته amma yace to kuma idda ki haila daya ba idda wanda aka saka saki daya ba wa hadha sarihun fi annahu faskhun yana ce rabuwa ce walau waqa bi lafzi talaq koda an faɗi lafazin saki wa aidan sannan kuma fa innahu subhanahu allaka alaihi ahkamal fidyati bi kaunihi fidya nabi sallallahu alaihi wasallam ya rataye hukunce hukuncen khul'i a cikin da khul'in ne wa ma'lumun an fidyata la takhtassu bi lafdin dan ita ba ta da wani lafazi ke bantacce wala yu'ayyinu Allah subhanahu laha lafdan wa lam yu'ayyinu lafdan mu'ayyan Allah bai ayyana ma shi shi shi kulli lafazin sa ba wa talaqul fida'i talaqun muqayyad saki ne amma da kaidi ta hanyar biyan kuɗi wala yadkhulu ta akamit talaqil mutlaq da ka bai shiga cikin hukuncin saki gama gari kama la yadkhulu ta fi thubutir raj'ati kamar yadda ba za a haɗa su hunci guda wajen tabbatar da kome wali itidadi da yin idda bi salasati qur'in ta hanyar jini ko tsarki uku ba bi sunnati sabita ta wannan sunna wata ke tabbatacciya kamar yadda muka jita ainihin wato daga sahabbai insha Allah bari mu dakata haka saboda kan gaba ne kuma ga lokaci din ya garato idan mun zo sai mu tashi kai a farkon sabon fasli ذكر أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطلاق kunce kuncen aure da suka shafi musamman saki da wasa na zolaya ko sakin mutumin da hankalin shi ya gushe kuma wanda ya shaye-shaye da kuma talaqul mukrahi a sa mutum dole a ce sai ya saki matar shi alhalin baya so wannan sune hukunce kuncen da zai fara tattauna mana insha Allah a darasi na gaba wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته